السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hau kudu ba mu ta yau an yi ta ne akan sakamakon zalunci mummunan sakamako na zalunci duniya da kuma lahira Allah ya tsare mu godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna tuba zuwa gare shi muna nema ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shirya da shi shine shirye wanda Allah ya batar da shi babu mai shirya da shi ina tabbata babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya na tabbata shugabanmu annabinmu masoyinmu mai cetonmu annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne badadayin Allah ne kuma zababban Allah ne Allah kai daɗin tsira da aminci da albarka a kansa da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi shi har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya ku bayan Allah ina muku wasici da ni kaina da tsoron Allah madaukakin sarki wanda ji tsoron Allah Allah zai sauƙaƙa masa al'amarin sa duniya ya kuma girmama masa lada ranar tashin alkiyama ya ku bayan Allah hadisin sayyidina Jabir dan Abdullahi yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi wanda yake cewa lokacin da waɗanda suka yi hijira suka hau jirgin ruwa a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi hijira zuwa habasha suka dawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya tarbe su sai ya ce musu ku bani ba za ku bani labarin abin da kuka gani a can habasha na ban mamaki ba shine wani daga cikin saurayi wani saurayi daga cikin waɗanda suka yi wannan hijiran ya ce ya rasulallah za mu baka labari ya ce wata rana ya rasulallah muna zaune sai ga wata tsohuwa daga cikin tsaffin mata na malaman addinin kirista tana ɗauke da wato tulun ruwa a kanta muna zaune kawai sai ta zo wucewa sai muka ga wani saurayi ya dumfarauta ya sanya hannayensa akan jikin tulun ruwan nata ya bankaɗe ta ya tunkuɗe ta kawai sai ta kife ta faɗi tulun ruwan ya fashe lokacin da matan nan ta tashi sai ta dubi wannan saurayi ta ce masa da sannu ya kai maha'inci da sannu za ka sani lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya kujeran mulkinsa lokacin da Allah ya haɗa mutanen farko da na ƙarshe lokacin da hannaye suke magana da ƙafafu suke magana ya ce da sannu za ka sani abinda mutane suka kasance suna aikatawa ya ce a wannan lokacin za ka san abin da ke tsakanina da kai na yaudara da wannan zalunci da kai mun yana gama wannan magana sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce ta faɗi gaskiya ta faɗi gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ta yaya Allah madaukakin sarki zai tsarkake al'umma wadda ake zalunci masu ƙarfi a cikinta suke zaluntan waɗanda ba su da ƙarfi sa'an nan ba a wato hana su wannan hadisi ne wanda ibnu maja ya ruwaito da wasu su ya ku bayan Allah hudumanmu da muke magana a kai kan abu ne wanda yake mai girma kwarai da gaske mai hatsari kwarai da gaske mummunar dabi'a ce wadda take cinye ayyuka na gari wadda take gadar da gaba a tsakanin mutane wadda take sa yanke zumunta wanda take sa rayuwa take sa rayuwar mutane ta lalace ta shiga cikin bala'i waɗanda Allah kaɗai ya san iyakarta wani abin ko shine zalunci menene zalunci zalunci shine ƙetare iyaka farkon ƙetare iyaka da ɗan adam zai shine akan dokokin Allah da kuma dokokin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda duk ya bin Allah a zalimi ne wanda duk ya bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a zalimi ne sai kuma a zo kan zalunci na haƙoƙin mutane wanda shi ne muke magana a kai wanda yake zunubi ne wanda yake mai girma zunubi ne wanda yake taɓarɓara al'amuran al'umma zunubi ne wanda yake canja rayuwar mutane zunubi ne wanda yake sa rayuwar mutane ta zama kullum suna cikin ni'yasu rayuwa ta zama ta lalace a cikin duniya sa'annan aje a haɗu da Allah Allah ya tsare mu saboda illa na zalunci da irin cutarwa da yake yi shi yasa Allah madaukakin sarki ya haramta zalunci ya haramta zalunci a tsakaninmu shi da kanshi Allah madaukakin sarki yace shi ma ya hana kanshi zalunci Allah madaukakin sarki a cikin hadisul qudusi yake cewa ya ku bayina ni na haramta wa kaina zalunci sannan na sanya zalunci a tsakaninku haramun kada ku yi zalunci wannan hadisi ne na Imam Muslim me yasa saboda zalunci yana da sakamako marasa kyau yana sa rayuwa ta tabarbare yana sa mutane su shiga cikin wani yanayi irin dai halin da ake ciki yanzu Allah ka tsare mu babu al'ummar da zalunci zai yaɗu a cikinta face ya zama sanadiyar halakarta ya gaggauta halakarta ta wanda kuma aya ce daga cikin ayoyin alkur'ani cikin suratu hud Allah madaukakin sarki yace hakan nan kamun ubangijinka yake idan ya kama alƙarya tana wadda ta zalunci kanta lalle kamun sa mai tsanani ne sa'annan mai radadi Allah ka tsare mu ya ku bayan Allah shi azalimi Allah baya sai shi sa'annan Allah baya shiryar da shi Allah bai masa gafara sai dai idan ya so wannan nashi ne kai Allah ya haramta masa cin nasara a cikin wannan rayuwa da muke ciki da kuma rayuwa ta lahira idan ka kalli alqur'ani ka duba cikin surata ali imran Allah cewa yayi karara Allah bai san azzalimai sa'annan a cikin suratul baqara Allah ya ce Allah bai shi yadda azzalimai sa'annan a cikin suratul an'am Allah ya ce lalle azzalimai ba sa cin nasara sa'annan a cikin suratul nisa Allah madaukakin sarki yace lalle haƙiƙa waɗanda suka kafirce suka yi zalunci to Allah ba zai gafarta musu ba sa'annan ba zai shiyar da su ba hanya sai dai hanyar wutar jahannama kuma za su dawwama a ciki har abada wannan kuma abu ne mai sauki a wajen Allah Allah ka tsare mu ya ku bayan Allah kar wani ya ɗauka cewa zalunci da yake gudana a tsakanin mutane wani ya daki wani ko wani ya zagi wani ko wani ya ci mutuncin wani ko wani ya wa wani karya ko wani ya keta mutuncin wani ko wani ya zubar da mutun da jinin wani ko wani ya ci naman wani ko wani ya yi wa wani annamimanci ko ya masa izgili ko ya taba mutuncinsa ta ko ina ko kai mutum ya karɓi bashi na mutane yana da hali ya kibiya kememe yana ganin ba abin da zai faru to kar wani ya dauka duk waɗannan abubuwa za su tafi suddan a'a za akwai lokacin da Allah madaukakin sarki zai waiwaye mai wannan aiki akwai lokacin hisabi yana zuwa Allah madaukakin sarki bai bari dole ne sai an tsaya tsakanin wanda aka zalunta da wanda ya zalunci a gaban Allah a kotu wanda take ta gaskiya kotun Allah mai adalci a wannan ranar ne zaka tarar da mutum ya tsaya babu wani mai ceto babu wani aboki ba a ba da rashuwa babu masu shaidan zur hakanan za a tsaya a yi shari'a da adalci Allah maɗaukacin sarki a cikin suratul hajj yake cewa Allah zai hukunci tsakanin ku ranar tashin alkiyama cikin abin da kuka kasance kuna sabani a ciki Imam Muslim ya rawaito hadisi da hadisin Abi Huraira yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi za ku ba da haƙoƙi da yake kawunan ku ranar tashin alkiyama ba ma ku ba har dabbobi akuya wadda take tana da kaho wanda ta zalunci mara kaho a wannan rayuwa ta tunkure ta mazala ya ce wallahi sai an wa mara kaho kaho ta rama a filin tashin alkiyama ya ku bayan Allah zalunci Allah madaukakin sarki ya hana mu kuma zalunci nan kowa da kowa ne kar a yi masa kowa da kowa shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama yake cewa shi yasa adalci a musulunci ya zama wajibi akan kowa kuma ga kowa don haka ba a yadda a zalunci kowa ba mutum ko da ba musulmi bane ba a yadda a zalunce shi ba kai mutum ko zalunci yayi ba a yadda a zalunce shi ba an yadda a karɓi zaluncin da yayi amma shi kanshi musulunci bai yadda a zalunce shi ba Allah madaukakin sarki yana cewa waɗanda suka yi imani ya ku waɗanda suka yi imani ku kasance masu tsayin daka akan shaida da adalci Allah madaukakin sarki ya ce kada gaban ku da wasu mutane ya ja ku ku yin adalci ku yi adalci shine yafi kusa da tsoron Allah Allah madaukaki ku ji tsoron Allah Allah madaukakin sarki zai ba ku labarin abin da kuka aikata a cikin wannan rayuwa ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku aikata abin da ya umarce ku ku hannu da abin da ya hane ku fara bauta nan duniya da kuma kiyama ku sani Allah madaukakin sarki yayi wa azzalimi alkawari na narko na azaba a nan duniya da kuma lahira wannan ya ishi wanda aka zalunta za ka tarar da duk wanda yake zalunci a cikin wannan rayuwa to rayuwar ba ta da daɗi rayuwar ba ta da kyau ko yaya ake tafiyar da ita kullum yana cikin damuwa yana cikin tunani ko addu'ar wanda da aka zalunta ta ishi mutum damuwa za ka tarar da wanda aka zalunta shi wanda ya zalunci yana ta yana bacci alhalin wanda aka zalunta bai bacci yana ta roƙon Allah akan shi kan zaluncin da ya masa kuma addu'ar wanda aka zalunta mutum na yin ta Allah yake karba Allah ka tsare mu yana daga cikin musiba wadda take faruwa saboda zalunci mutum ya shiga cikin bala'i a cikin wannan rayuwa saboda addu'ar wanda da aka zalunta ta bata masa rayuwa ta ja masa rashin lafiya ta zama wani lokaci kudin da aka yi zalunci duk ya kare a asibiti ji ya kare a neman magani ya kare a cikin wahala kuma gashi za a je lahira a biya Allah madaukakin sarki ya tsare mu yana sa musibu su faru akan ƴaƴayensu da dukiyoyinsu da abubuwa masu yawa ya ku bayan Allah wannan maganar azaba ce ta wanda ya zalunci a nan duniya amma abin da ya shafi lahira kuwa farkon abin da ke samun wanda ya zalunci ya je wa Allah da zalunci shine la'anar Allah Allah ka tsare mu Allah ya la'ance shi ya kore shi daga cikin rahamarsa Allah madaukakin sarki a cikin suratu gafir yana cewa yau wato waɗanda suka yi zalunci uzurin su ba zai musu amfani ba sa'annan suna da la'ana suna da mummunan makoma a wannan rana sa'annan duk wanda ya zama ya yi zalunci ranar tashi alkiyama zai waye gari bai da mataimaki bai da mai ceto haka nan za a haramta masa ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ceton duk wasu bayin Allah waɗanda Allah ya ba su ceto Allah madaukakin sarki a cikin suratu ghafir har wa yake cewa ka gargade su a rana makusanciya lokacin da zukata suka cika da bacin rai saboda Allah ya ce a wannan ranar azzalime ba su da masoya sa'annan ba su da wanda zai tsarce su sa'an Allah madaukakin sarki a cikin suratul baqara yake cewa azzalimai ba su da mataimaka yana daga cikin abin da ke samun azzalimai ranar tashin alkiyama hasara da nadama kowane azzalimi zai ciza ya tsaye da na sani Allah ka tsare mu shi yasa ya zama wajibi akan duk wanda ya san akwai haƙƙin wani akan sa yi kokari ya biya shi idan ba zai iya ba yi kokari ya bashi haƙuri yayi kokari ya bashi haƙuri ya ce a yi haƙuri wannan ba da haƙurin ma yana da ma'ana har wajen Allah amma ga wanda ba zai iya ba ga wanda ya san ba zai iya ba akan samu wanda akwai haƙoƙin mutane a kansu amma rayuwar ta sa ba su da shi ba za su iya biya ba to lalle ka tinkare shi ka taya ya haƙuri alaba shi ya ce ma bai yi haƙuri ba sai ya fi a yi shiru saboda haƙi ne zaunan ne kuma sai an biya ranar tashin alkiyama ya ku bayan Allah ku duba in matsayi na azalimi idan ranar tashin alkiyama mutum zai tsaya gaban Allah waɗanda ya zalunta su zo su kewaye shi wannan ya rike hannunsa wannan ya rike wuyansa wannan ya dinga cewa Allah ya zalunce ni Allah wannan ya ce Allah ya haice ni wannan ya ce Allah ya yaudare ni wannan ya ce Allah ya ci kuɗi na wannan ya ce Allah ya ci nama na Allah wannan ya ce Allah ya yi min ƙarya kai matar mutum ma ta rike shi ta ce Allah ya zalunce ni wato bai zauna da ni yanda kace ba ya fifita idan mai kishi ya ce ta ce ya fifita abokiyar zama zamana a kaina haka nan miji shi ma zai tuhumi matarsa irin wannan tuhuma a gaban Allah ranar tashin alkiyama ana cikin wannan ne fa Allah madaukakin sarki zai kira ya ce to yau ne rana wanda za a saka wa kowace rai abinda ta aikata babu zalunci a yau kuma Allah mai gaggawar hisabi a lokacin ne dan adam zai gane abubuwan da ake gaya masa a cikin wannan rayuwa lokacin dan adam zai tuna abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana a cikin abinda Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shi inda Allah madaukakin sarki yake cewa kada ka dauka Allah yana rabkane dangane da abinda azzalimai suke aikatawa Allah yana jinkirta musu ne har zuwa rana wadda ido zai rana zai rena fata a ciki za ka ga su ranar sun sun kuyar da kawunan su ba abin da suke sun kafar da idan su idan su bai iya kimtawa ga sunan zuciyarsu ta kafe saboda halin da ake ciki a wannan rana ba shakka wannan rana rana ce ta musiba rana ce ta tashin hankali ga wanda ya je wa Allah akan zalunci Allah ka tsare mu da haka ya zama dole mu yi kokari mu gyara rayuwa don mai dan karshen azalimi dai ita ce wuta Allah ya madaukakin sarki ya tsare mu Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani yace yau ne shashin ku ba su mallakan wani abu ga shashi sa'annan za mu gaya wa azzalimai cewa ku ɗanɗani azabar wuta kan abin da ku kasance kuna karyatawa wannan shine ƙarshen azzalimai wutar jahannama ba mutuwa babu rayuwa a ciki Allah ka tsare mu Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmi Allah kaskantar da kafirci da kafirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويعزم له يوم القيامة أجرا عباد الله يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجرة البحر قال ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة قال فتية منهم بلى يا رسول الله بينما نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابيلهم تعمل على رأسها قلة من ماء فمرت بفتى منهم فجعل إهدى يديه على كتفها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت إلا قلتها فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت سوف تعلم يا بدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرض بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم رواه ابن ماجه وغيره عباد الله حديثنا اليوم عن ذنب عظيم وجرم خطير وخلق سيء ووصف اللئيم ياكل الحسنات ويجلب الويلات ويورث العداوة والمشاهنات ويسبب القضية والعقوب ويهيل حياة الناس إلى جهيل وشقاء وكدر وبلاء إنه لظلم يا عباد الله وما أدراك ما ظلم إنه التعدي والتداول على شرائع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى حقوق الآخرين وظلم من الذنوب العزام والكبائر الجسام يزيد بشاهده ويدمره ويفسد عليه أمره ويغير عليه أهواله فتزول به النعم وتنزل به النقم ويدركه كثرة شؤمه وعقوباته في الدنيا والآخرة ولأجل كثرة مدار الظلم وعظيم خدره وتنوع مفاسده وكثرة شره حرمه الله تعالى بين العباد كما حرمه على نفسه جل وعلا فقال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا رواه مسلم وما ذلك إلا لأواكبه الوخيمة على الأمم وآثاره المدمرة على المجتمعات وما ظهر الظلم بين قوم إلا كان سببا في هلاكهم وتعجيل العقوبة عليهم كما قال سبحانه في كتابه العزيز وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد عباد الله إن الظالم لا يحبه الله سبحانه ولا يهديه ولا يغفر له إلا إذا شاء ربنا تبارك وتعالى بل إنه محروم من الفلاح في الدنيا والآخرة وتأمل معي في قوله تعالى والله لا يحب الظالمين وقوله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين وقوله تعالى إنه لا يفلح الظالمون وقوله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا عباد الله لا يظنن أحد أن ظلمه للعباد بضرب أو سب أو شتم أو تزوير أو أكل مال بالباطل أو هتك إرد أو سفك دم أو جيبة أو نميمة أو استهزاء أو سكرية أو جوه كرامة أو مماثلة في الديون لا يظن أحد أن شيئا من ذلك الظلم سيضيء ويذهب دون حساب ولا عقاب كلا كلا والله بل لا بد للظالم والمظلوم من الوقوف بين يدي الله عز وجل في محكمة العدل الإلهية ليحكم بينهم بالعدل ذلك اليوم الذي لا ظلم فيه ولا واسطة ولا جاه ولا رشوة ولا شهادة زور الله يحكم بين بين بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء عباد الله إن الظلم محرم في كل شيء ولكل إنسان قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ولهذا كان العدل أمرا واجبا في كل شيء ولكل أحد فلا يجعل ظلم أحد أصلا سواء كان مسلما أو كافرا أو ظالما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون انتهى كلامه رحمه الله أسأل الله تعالى أن يجنبنا الظلم وأن يكفينا شر الظالمين إنه سميع قريب مجيب بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب كريم الوهاب يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي صاحبها من النيران وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه تفلحوا في الأولى والآخرة عباد الله إن الله سبحانه وتعالى توعد الظالمين بعذاب أليم في الدارين وهذا هو عزاء المظلومين فمن آثار الظلم أن الظالم لا ينحل لا يحلأ بحياة هو دائم الشعور بالخوف والقلق والخوف من انتقام المظلومين ومن دعواتهم التي لا ترد قال بعض الحكماء تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي ومنها المصائب والبلايا التي تصيبه من دعاء المظلومين وابتهالهم إلى الله تعالى فكم نغست على الظالمين حياتهم وكم جرت عليهم الأوجاع والأسقام وذهاب الأولاد والأموال وفساد وفسادهم وقتلهم وتعذيبا وغير ذلك مما لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى عباد الله وأما في الآخرة فأول ما ينزل بالظالم اللعنة وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى يقول جل شانه يوم لا ينفع الظالمين مأزرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ثم إن هذا الظالم لن يكون له يوم القيامة نسير ولا شفيع ولا حميم فيهرم الظلمة من شفاعة إمام المرسلين عليه ألف صلاة وألف سلام وشفاعة من يأذن الله له بالشفاعة من عباده كما قال تعالى وأنذرهم يوم العازفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يداه ويقول عز من قائل عليما وما للظالمين من أنصار ومما يصيب الظالمين يوم القيامة أيضا الحسرة والندم فكل ظالم سيندم هناك ولا تهفاءة من دم قال تعالى ولو أن لكل نفس ظلما ما في الأرض لابتدى به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون عباد الله تأملوا في ذلك الظالم عندما يهيد به خصماؤه يوم القيامة كل يريد أخذ حقه منه هذا يمسك يده وهذا يتعلق برقبته برقبته وهذا يقول ظلمني فغش فغش فغشني وذلك يقول ظلمني فخدعني وثالث يقول ظلمني فأكل مالي ورابع يقول ظلمني فاغتابني وآخر يقول كذب علي وهذه زوجته تقول ظلمني آه في النفقة ولم يحسن عشرتي أو تقول لم يعدل بيني وبين زوجته الأخرى وهذا الزوج يقول أسدني زوجتي ونشزت علي وهكذا وهكذا فبينما هو كذلك وقد شب الخصماء فيهم مخالفهم وحكموا في تدريب أيديهم وهو مبهوت متحير من كثرتهم حتى لم يبقى أحد إلا وقد استحق عليه مظلمته إذ قرأ سمعه نداء الجبار جل وعلا اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب فإن ذلك ينخلع قلبه من الهيبة وتوكل نفسه بالبوار ويتذكر عندئذ ما آل ذاك ما أنزله الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يقول تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهدئين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم ظرفهم وأخيرته هوى يا لها من مصيبة وما أشدها من حسرة في ذلك اليوم إذا جاء الرب جل وعلا للفصل بين عباده بحكمه العدل ورأى الظالم وعلم أنه مفلس فقير عاجز مهين لا يقدر على أن يرد حقا أو يظهر غدرا أو يظهر عذرا وبعد هذا كله سيمكث الظلمة في نار جهنم ما شاء الله وتقول نهايتهم بئس النهاية وساءت الخاتمة والعياذ بالله قال تعالى فاليوم لا يملك بعدهم لبعد نفعا ولا ضرا ونقول للظالمين ذوقوا عذاب النار الذي كن التي كنتم بها تكذبون فعاقبة الظالمين جهنم لا يموتون فيها ولا يحيون اللهم سترا اللهم غفرا اللهم عفوا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مهروما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم مكن حبك في قلوبنا والهمنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ووفقنا لامتثال طاعتك وامرك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا اللهم احفظنا واحفظ جميع ما وليتنا من نعمك والله خير الحافظا وهو ارحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور الايمان واعنا على انفسنا والشيطان واعس منا كما يسه من رحمتك وقلله منا كما قلته من عفوك وباعد بيننا وبينه كما باعدت بين المشرق والمغرب انك سميع قريب مجيب اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بمنك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله